أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا شاترا قوت رمضان شكرا تا دبو لا يدري كل أربعين دبير منا كرم قبات الدكارة وأن مسلا سين عثمان بن عفان دكينا كوبر قدن كاي أبرن كانوا muna mudarasa wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salam ayar da malam ya karanta aya ta 24 a wannan sura ita ce jiya muka tsaya akai Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya ambaci abin da ya danganci mutane halin da suka kasance akai na aikata zalunci inda Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu innama baghiyukum ala anfusikum mata alhayatid dunya ma'ana abin da kuke aikatawa na zalunci ya ku mutane kanku zai koma mata alhayatun duniya ma'ana jin daɗin duniya da kuke yi ɗan kankani ne zai zo ya wuce abinda mutane suke aikatawa na zalunci suna yi ne saboda wannan duniyar saboda suna ganin kamar ba za su barta ba suna ganin cewa ɗan daɗi da suke ji a cikinta shi ne yake ingiza su akan aikata wannan zalunci to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaya musu cewa izuwa ga Allah ne duk mutane za su koma thumma ilaina marji'ukum fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ma'ana ku tana cewa duk abin da kuka aikata za ku koma izuwa ga Allah kuma Allah ta'ala zai yi sakayya ga kowa bisa abin da ya aikata to sai Allah ta'ala ya kawo wannan aya ta 24 dake bayanin ita duniyar da mutane suka rike ta a matsayin wato ita ce kadai a gabansu yaya take hakikaninta yaya misalinta yake shin yadda mutane suke tsammaninta haka take kullum tana a matsayi guda ɗaya mana in mutum ya samu matsayi da ɗaukaka da arzikin duniya shi kenan haka zai dawwama har abada ko kuma a'a ita duniya ba haka take ba Allah ya buga mana misali a cikin wannan aya game da hakikanin duniya Allah ya ce innama mathalul hayatid dunya ku sani misalin rayuwar wannan duniya yadda sifarta take wajen wato karewarta da gaggawar canjawarta da gushewarta kama in anzallahu minas sama tamkar ruwa ne da aka saukar daga sama Allah ya saukar da ruwa daga sama fakhtalata bihi nabatul ard sai tsirrai ko kuma ciyayi dake bayan ƙasa suka cuɗanya da wannan ruwan mimma ya'kulun nasu wal an'am daga abin da mutane suke ci na tsirrai yayin itacen da mutane suke ci wala nam da kuma dabbobi hatta idan akhazat al-ardu zukurfaha da ruwa isauka a bayan ƙasa tsirrai suka fito suka yi kyau ƙasa ta riki adanta ma'ana wannan tsirran da suka da furanni da suka fito a bayan ƙasa suka zamo ado da ƙawa gare ta duk wanda ya gani za ta burge shi domin tana da ƙayatarwa wa zayyanat ai ta zayyana ta yi ado da wannan ma'ana irin yadda in aka shirya amarya take yin ado ta kai ƙuriya wajen yin ado to haka duniya take yi da ma'ana ta yi ƙawa ta yi ado ta kai gaya wajen kyau da ado wa zanna ahluha har ma'abutan duniya waɗanda suke da rabo a cikinta su rika wato yin yaƙini suna jin cewa annahum qadiruna alaiha ai su kan suna da iko akan duniyar yadda suke so haka za su tafiyar da ita azatan su kenan sun gamsu a ransu cewa tunda suka samu duniya to kuma sai yadda suka yi da ita suna ganin yanzu duniyar ta su ce annahum qadiruna alaiha kamar mutane ne da suke da gona suka yi shuka suka inganta gonar kuma ruwa isauka da kyau ta yi kore yabanya ta yi kyau duk wanda ya gani har ta fara furta fure sai su dauka ai shikenan su ai sun ci riba ai su kan za su girbi mai kyau annahum qadiruna alaiha ai qadiruna ala tamattu'i bi thamaratiha ma'ana suna da iko su girba amfaninta kuma su mori amfanin mutamakkinuna min jazaliha suna da wato tamakkuni suna jin su tabbas za su yi girbi za su samu amfani mai yawa ataha amruna sai kawai al'amarinmu izo gare ta ba tare da wato sun shirya ba ba tare da sun sani ba lailan aw naharan sai Allah ya aiko da wata masifa cikin dare ko yin wata ja'iha ko dai tsawa ko wata iska mai mai wuta tare da ita ko mai kuna da za ta kona wannan gonar sai faja'alnaha mu mai da ita mu sanya ta hasidan a girbe ka allam taghna bil ams kamar ba ita bace jiya ta yi kyau ta yi kawa ta yi ado ai ka annaha lam tujad kamar ba a taba yin ta jiya a yadda take ta yi kayi ta yi kyau din nan ba haka misalin duniya yake ibn sa'di Allah ya masa rahma yake cewa wa hadha al mathalu min ahsani al amthila wannan misalin da Allah ya buga yana cikin mafi kyawun misali da mutum zai gane yadda duniya take wa huwa mutabiqun li halati dunya kuma ya dace da yadda duniya take fa inna ladzataha wa shahwatiha jin dadin duniya da ababan sha'awar duniya wajahaha da da makami da matsayi na duniya wa nahwa zalika da irin waɗannan yazhu li sahibihi inzaha wanda isame su zai rika jin cewa shi a duniya ai shikenan ya haye ya tsallake ya yi gaba shi kuma bai da wata matsala duk wanda ya samu abin duniya na arzikin duniya ko matsayin duniya sai ya rika jin cewa shi ai ya ya riga ya wuce ya yi gaba ya ce amma ya zuhu li sahibihi in zaha waqtan kasira amma mutum zai mori hakan ne lokaci kankani zai mori hakan ne lokaci kankani idan arziki ne ɗayan biyu ne ko dai Allah ya karɓe abinsa in ya ga dama ko kuma a'a ga arzikin amma shi mai arzikin a karbe shekarun rayuwarsa da kuma lafiyarsa ya zama ga arzikin yana gani amma bai amfana da shi fa idan takmala wa tamma sai mutum ya gama cika ya gama jin a ransa cewa ya samu duniya cewa a duniya ba abin da zai gagare shi yace idh mahalla sai ta zo ta gushe a lokaci daya wa zala an sahibi ta gushe daga ma'abocin wannan duniyar in mulki ne shi kenan sai ga an karbe mulkin ya zama babu shi ba mulki in abin duniya ne sai Allah ya karbe ko kuma Allah ya sa ya tsufan da har ga abin duniya baya iya amfana da shi in karfi ne sai ya gushe zuwa wani lokaci fa asbaha sifra lidan sai waye gari ya tashi hannunsa babu komai min ha daga duniyar mumtali alqalb min ammiha kuma zuciyarsa tana cike da damuwar duniyar wa huzniha wa hasratiha da yin nadama a kanta domin wanda ya samu duniya ba ya so ya rasa ta amma kuma ka'idar ta shine ba a samun ta a zauna har abada haka a a canjawa take shine misalin da Allah ya buga game da duniya cewa kamar ruwan sama ne aka saukar tsirrai suka fito suka yi kyau amma dan ba su lokaci kaɗan wata ɗaya biyu uku za su kai gaya wajen kyau wajen cika amma fa daga nan kuma sai su koma yin ƙasa ƙasa ƙasa sai a waye gari ka neme su ka rasa sun yi muni sun canja kala sun canja kama to kamar haka duniya take ka allam tagna bil ams kamar ba a taba yin ta ba a baya kamar ba a taba sanin wane ya rayu a duniya ba yayi zamani yayi bajinta yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma yau babu shi ina yake ko dai ya tafi lahira ko kuma in yana da rai ma ba abin da yake iya yi a harkar duniyar ko shawararsa ba za a rika nema ba saboda ya riga ya zama ta bakin masu abin nan ya zama expired wato ya tashi daga aiki ya kare aikinsa ba zai iya komai ba tun ana neman shawararsa yana zaune har kuma a haƙura da shawarar tasa ba me zai iya ba ba shi ba labarinsa da kuma lokacin da yake ganiyarsa yana jin a duniya nan ba wanda ya isa da shi yana ji a duniya ba wanda ya isa da shi yace ka allam tagna bil amsi ai fi zaman al-madi kamar ba a taba yin wannan a baya can ba kamar ba a taba yin irin wannan a baya can ba yace Allah tabaraka wataala ya buga misalai da dama a gurabe da yawa a cikin alkur'ani dangane da wannan duniya kamar dai wannan aya kamar ayat suratul araf da Allah ta'ala yace afa amin ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun shin mutanen da suke cikin alkariyu suna yin abin da suka ga dama sun amintu ne cewa ba za mu aiko musu da hukubar mu ba cikin dare suna bacci aw amina ahlul qura an yatihum ba suna zuhan wa hum yalabun ko mu aiko da hukubar mu da rana da walaha ma'ana lokacin da aka fito za a fita harkar duniya suna cikin harkokin rayuwarsu Allah ya aiko da hukubar da za ta sauka a kansu shikenan sai a waye gari kamar ba a yi su ba sai a waye gari kamar ba a yi su ba afa aminu makarallah shin mutane sun aminta ne da kamun Allah cewa ba zai kama su ba suke abin da suke so fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun ba wanda yake aminta daga kamun ubangiji sai hasarar wanda sai ya miƙe kafa ya zauna ya dauka shi ba wanda ya isa da shi sai Allah ya aiko kawai sai mutuwa ta bada shi shikenan maganar ta kare kuma yaje tsaya gaban Allah ya bada amsa to haka duniya take Allah ya buga misalai gurabe da dama game da ita irin wannan misalin da Allah ya buga anan a cikin hadisi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga misalin waɗanda suka yi sharafa a duniya suka tara ta suka mallake ta suka yi kaza a cikin ta yace an tashi kiyama yu'ta bi an'ami ahli dunya wanda yafi kowa jin dadin duniya a gobe kiyama za a zo da shi fa yughmasu fi an-nari ghamsa sai a tsoma shi a cikin wuta jahannama tsomawa ba wai a sanya shi ciki ya zauna ba a'a kawai a tsoma shi ghamsata summa yuqalu lahu sai a tambaye shi a ce hal ra'aita khairan qat kai ka taba sanin wani abu wai shi jin dadi ka taba sanin alheri ka taba sanin sai ya rantse da Allah ya ce wallahi ma ra'aitu khairan qat ni wallahi ban taba sanin wani abu dadi suna shi wani abu mai suna dadi ban taba sanin wani abu shi kuma a duniya shi an'am ya fi kowa jin dadin ta duk abin da ake so a duniya ya samu amma bai yi abin alheri ba dan wuta ne in ya je lahira ba zai taba tuna wannan duniyar in shekara dubu ya a cikin ta ba zai tuna ta ba zai tuna ta zai ce ma ra'aitu khairan qat ni ban taba sanin wani abu sunan shi alheri ba haka Allah ya bada labari game da waɗanda ya halakar ya ce fa asbahu fi diyarihim jasimina ka allam yaghnaw fi adawa da samudawa da suka yi abin da suka yi saboda sun ga suna da karfin jiki suna da arziki suna da kaza da kaza da Allah ya aiko hukuba ta halakar da su sai aka waye gari ba su ba labarin su kamar ba ba a taba yin su a duniya ba ka allam yaghnaw fiha kawai abin da ke nuna an taɓa yin su shine gidajen da suka bari Allah ya bari domin ya zamo shaida ga wanda zai zo daga baya ya duba ya ga yadda suka kera gidaje a cikin tsaunuka suka sassaka da hannunsu su ba sa yin bulo ma ba sa bukatar bulo dutse za su samu tsauni sai su ɗauki abin sassaka su yi abin da suke so a cikin tsaunin na gida da ɗaki da komai ba sai sun wani wahalar yin bulo ba amma da Allah ya halakar da su suka zamo ba su ba alamarsu sai gidajen dan ya zamo aya ga wanda ya zo daga baya kazalika Allah ta'ala ya ce kamar haka ne yadda bayanin ne ya gabata na duniya nufassilu al-ayati liqaumin tafakkarun muke bayanin ayoyin mu dalla dalla ga mutane masu tunani su duba su gani abinda aka buga musu misalin nan shin haka ne ko ba haka ba fa ya'tabiruna bi hadha al-mathal su dauki wa'azi da wannan misali da Allah ya buga fi zawalid dunya min ahliha sari'an yadda duniya take tafiya ta bar ahlinta a gaggauce a gaggauce ma'azikirarihim biha alhali suna ganin cewa su fa sun samu duniya su fa sun yi kaza sun yi kaza amma sai a waye gari babu su ba labarin su ka allam ya ganau fiha kamar su taba zama a duniya ba kamar ba su taba zama a duniya ba to Allah yana buga mana misali ne domin ya zama mutane su da daukan wa'azi game da waɗanda suka gabace su idan mutum yana jin ya samu duniya ya samu mulki ya samu arziki zai saba wa Allah zai yi tawaye ya kibin umarnin Allah zai kaza zai kaza to ya duba ya gani mana kafin shi nawa akai wanda suka fi shi nawa akai wanda suka fi shi komai ma amma yanzu ina suke watakila sai sunan su watakila sai dai a rika bada labarin su to shi ma wanda yake yi hakan zai wuce labarin sa ya zama labari sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mutane zuwa ga abin da yake mafi alkhairi gare su ma'ana duniyan nan karka dauke ta ita ce komai ka rufe ido ka ita kadai ka sa a gaba ka manta da lahira a'a ita duniya wasila ce kamar wato zango ne zaka ratsa domin ka tafi matabbata lahira nan ne ake tabbata kuma nan ne in ka samu alheri ya tabbata sunansa alheri wal akhiratu khairun wa abqa ita tafi alheri duk wanda ya samu aljanna ai faqad faza inja Allah shine ya rabauta shi ne ya samu alheri amma ka samu alheri a duniya suna ne kawai saboda mai yadda zai bushe ya barka ko ka bashi kaga alheri ne mai sunan alheri amma kuma a gaggauce zai bushe ya barka ko ka bashi lahira ko in ka same ta nan ne alheri yake hakikanin alheri dan nan ake dawwama cikin ni'ima in kuma ka rasa lahira Allah ka tsare mu to kai asara ta har abada saboda nan ne azabar da ko kuma asarar da ba ta da iyaka Allah ka tsare mu sai Allah ta'ala ya ce wallahu yad'u والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah ta'ala ya kwadaitar da mu zuwa ga ainihin nema na gidan lahira sai ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah tabaraka wa ta'ala yana kiran bayinsa zuwa darus salam gidan aminci ma'ana ta hanyar kiransu zuwa ga imani ta hanyar kiransu zuwa ga aiki na kwarai in mutum ya yi imani ya aiki na gari to an kira shi zuwa darus salam domin shine wasila shi tace hanya ta zuwa darus salam darus salam shine gidan aminci shine aljanna gidan da ya kubuta daga dukkan wani abin aibu babu aibu a gidan aljanna gida ne amintacce daga duk abin da mutum yake ki babu shi a gidan aljanna gida ne na aminci duk abin da mutum yake so zai samu a aljanna duk abin da mutum baya so babu shi a aljanna babu mutuwa babu cuta babu damuwa babu duk abin da ka sani mara daɗi babu shi duk abin da ka sani na aminci shine a gidan aljanna to Allah yana kiran bayi cewa ku taho zuwa ga mai gidan aljanna ku kyale waccan duniyar da kuke ganin ta da duk da cewa duniyar ai manzon Allah ya ga ma inna dunya hulwatun khadira in ta yi kyau din tana da kyau ba wanda zai masa duniya tana da kyau yanzu ka duba mana ka gani a irin yadda tura suke gina duniya a yi mata kawa a yi mata kalkal in ka gani sai ta burge ka ka ci ka wallahi wanda suka samu wannan sun more to amma morewa kwana nawa ta kwana nawa shekara ɗari in sun je lahira kuma ba su imani nan su za zauna a lahira to ai kaga babu babu morewa kawai wahala ce kuma ba tura ba hatta mu ma nan da muke mutum ya zo ya zuba kuɗi abin nan ba kaɗan ba ya ƙawata duniyar to yana lissafin kwana nan zai zauna a ciki to shine bakin cikin da mutumin da ya zo barin duniya zai yi shine idan ya duba ya ga gashi ya ya yi mata tanaji kuma gashi zai tafi ya barta to ya za a yi kenan to iya wannan kawai ya ishe shi damu to amma me ya kamata mutum ya yi shi ne ya yi ƙoƙarin tanadar abin da zai samu alheri na lahira shi kenan wallahu yadu ila daris salam Allah yana kiran mutane zuwa ga gida na aminci ma'ana yana kiran mutane zuwa ga musulunci zuwa ga imani da aiki na kware wanda shine zai kai mutum zuwa darus salam wato darul ladhi salima min kulli naqais wal uyub gidan da ya kubuta daga dukkan wata tawaya da aibi Allah yana kiran mu zuwa ga wannan gidan cewa ku yi imani ku yi aiki na kwarai don ku samu wannan darussalam kar ku damu da duniya in ma kuka same ta duniyar mai karewa ce ɗan kaɗan ce amma gidan aljanna shine gida wanda yake mafi alheri ko mafi wanda yake mafi jin daɗi wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim Allah ya aiko da manzanni su yi kira zuwa ga imani da musulunci don ya zamo mutum in ya riko da imani da musulunci ya taba aljanna to amma shari'a ta waye ta Allah ce shi yake shiryar da wanda iso cikin bayi zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici hadisi ya zo daga Jabir bin Abdullah Allah kara musu yadda Imam al-Bukhari ya fada hadisin yake cewa ja'atil mala'ikatu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'im wannan aya din wallahu yad'u ila daris salam fassara ta shine wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci sai Allah ya aika masa da mala'iku fa kala ba'dhum sai suka zo suka zauna kusa da shi sai ɗaya ya ce wa ɗaya innahu na'im ya ce ai bacci yake wa kala ba'dhum sai ɗayan ya ce innahu innal ayna na'ima wal qalba yatazak ya ce eh idan bacci yake amma zuciyarsa a fadake take shi zuciyarsa ba ta bacci sai dai idan yi bacci fakalu sai suka ce inna li sahibikum hadha masalan shi wannan wanda aka turo ku wajen shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam akwai misalin da ake bugawa dangane da shi fadribu lahu masalan ku faɗi wannan misalin dan ya ci fakala ba'dhum sai ɗaya yace wa ɗayan innahu na'im yace ai ko bacci yake wa kala ba'dhum ɗayan yace innal ayna na'imatun wal qalba yaqzan yace eh idan sai yana bacci amma zuciyarsa tana ji a fada yake yana ji ku buga masa misali fakalu sai suka ce mathaluhu misalin annabi sallallahu alaihi wasallama kamathali rajulin bana daran kamar mutum ne ya kera gida ya gina gida wa ja'ala fiha ma'duba shikenan bayan ya gama gidan mai kaye sai ce aje a kira mutane a zo a ci abinci a gidan domin a taya shi murna irin yadda muke yi haka al'ada take aiko eh mutum ya gida ce ya kira abokan arziki ya ce a zo a shirya abinci a ci domin a ci a to Allah sanya albarka a taya shi murna wa ba'atha da'iyan sai ya tura da mai yi kuwa da shi cewa aje a gayyato mutane faman ajaba da'iya dakhala ad-dara wa akala al-ma'duma akala min al-ma'duma mai kiran nan ya fito yana ce a mutane ku zo fa gashi an kayata gida an shirya kowa ya zo a je a ci abinci a wannan gidan wanda ya amsa wa mai shelar wanda yake kiran to zai je gidan kuma zai ci daga wannan abinci na wato walima da aka shirya wa man lam yujib ad-da'i wanda kuma yace a'a ni ba zan je ba lam yadkhul ad-dar kaga ba zai je ya shiga gidan ga yadda gidan yake ba wa lam yakul min al-ma'duba kuma ba zai ci daga wannan abinci da aka shirya ba faqalu da suka faɗi wannan su mala'ikun kenan sai suka ce awwiluha lahu yafqahuha ku sake fassara masa dan ya gane ma'anar wannan cewa meye ma'anar mutum ya gina gida a gayyato mutane a ce gashi kowa ya zo ya ci abinci a gidan wanda ya amsa wa mai kiran zai shiga wannan gida kuma zai ci daga wannan abinci me ake nufi sai dayan yace innahu na'im yace to ai bacci yake wa qala ba'dhum dayan yace innal ayna na'ima wal qalba yaqdhan shi yana bacci amma idan sa ne yake bacci yana jin abin da ake zuciyarsa a fadake take fa qalu sai suka ce to misalin nan da aka buga faddarul janna gidan da aka tanada din nan na kai aljanna ce wadai muhammad sallallahu alaihi wasallama mai kiran a zo a shiga wannan gida shine annabi muhammad faman ata'a muhammadan wanda yayi wa annabi muhammad da'a ya bi shi faqad ata'a Allah to ya ba Allah waman asa muhammadan wanda yake bin annabi muhammad ya saba masa faqad asa Allah ya saba Allah wa muhammadun shi annabi sallallahu alaihi wasallama farkun bainana shine mai rarrabe tsakanin mutane duk wanda ya bi shi to zai je ya ci daga wannan ma'aduba din gidan da aka tanada da abincin ya je ya ci na aljanna wanda kuma ya juya ba ya ce ya kibin annabi to shikenan zai karata banda shi za a yi wannan banda shi za a ci wannan abin nan walimar a gidan aljanna saboda haka shi yasa manzo Allah yace kullun kullukum tadkhulul jannata illa man aba kowa zai shiga aljanna sai wanda yace bai yadda ba ma'ana ana kira ana cewa ku zo ana shedantawa ku zo ga aljanna ga gidanan da aka tanada wanda yake na aminci ku zo ku shiga wanda iba annabi sallallahu alaihi wasallama to shi zai shiga wannan gida wa man atani faqat aba wanda yace aba zai ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam to shine wanda ba zai shiga wannan gida ba shine wallahu yadu ila daris salam ma'ana Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira mutane zuwa ga darus salam ta yaya shine a kira mutane su yi imani su yi da'a ga Allah su ne sun ci abin da Allah baya so za su ko shiga gidan amincin Allah ya aje wannan gida ga duk wanda ya biya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim kuma Allah yana shiryar da wanda iso zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ma'ana kiran na bai ɗaya ne amma bidda'awati awwalan ya ce kowa ya zo kiran na kowa da kowa ne amma amsar fa eh wa yahdi man yasha'u sai wanda Allah ya masa mai rabu sai wanda Allah ya masa rabu ashe in ka ganka da imani ganka a musulunci kullun ka ga cewa Allah nagode domin me ya so ka da ka shiga darus salam domin ya hayya maka hanyar an shirya maka ba a shiga sai da imani sai da musulunci sai da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai bi ba kuwa wanda bai ba wannan hanyar ba kaga baya daga cikin wanda za su samu wannan ma'aduba saboda haka yi wa Allah godiya da ya zabe ka yi maka wannan ni'ima da musulunci ya maka ni'ima da bin hanyar manzon Allah ni'imar biyu ce akwai ni'ima ta musulunci ita ce general baki ɗaya musulunci da sunan musulunci akwai kuma ni'ima ta me as-sunna cewa ka ce in ni a musulunci hanyar annabi kadai zamu domin akwai wanda ya zo da sunan musulunci amma wata hanyar daban yake shi ba cewa ya ba annabi ba sai ya ba abu wani to wanda yace abu wani in ka bi to dama manzo Allah ya faɗa da ya zana layi mi kake yace hada siratullahi almustaqim hanyar Allah mi kakkiya ce har ta kai ka zuwa darus salam sai kuma ya ja layi dama da hagu sai yace wa hadhihi subul wannan sunanta subul ashe akwai sabilullah akwai kuma subul akwai hanyar Allah guda ɗaya mi kakkiya akwai kuma subul shine fadin Allah wa anna hada sirati mustaqim fata wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum kaga yake fatafarraqa shi yasa a hadisi me aka ce aka ce wa muhammadun farqun bainan nas shine me raba tsakanin mutane mana wanda ya bi shi to shi zai tafi darus salam wanda kuma bai bi shi ba ya raba da shi kenan ya raba kenan an raba gari da shi saboda haka yace akwai subul in ka ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam me kakkiya da yazo da ita to kai zaka cike zuwa ga darus salam amma wanda ya kauce ya ce wa ala kulli siratin kowace hanyar nan ta dama da hagu alaiha shaytanun yadu ilaiha akwai shaydanu sun tsaya suna cewa biyo nan biyo nan ba can zaka miƙe ba karkato nan kana karkace a ka gama faduwa kenan so kai kokari ka bi siratullahi almustaqim din nan kar ka bi subul Allah ne yace akwai subul ba kuma annabi ya fassara sallallahu alaihi wasallama yace subul din akwai shaydanu a kanta sune masu kokarin tabe mutane gaba da sabilullah din amma in dai hanyar Allah ce to mustaqim ne wa anna hadha sirati mustaqiman miƙaƙiya ce hanyar Allah ba kwana a cikin ta miƙa har zuwa darussa kuma ita ce kadai Qur'ani din nan da Allah ya bamu da kuma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi wani abin daban to ka tashi daga aiki in dai ba hanyar annabi ka bi kuma shi wanda yake kan subul din nan ba zai zo ya ce maka ka bar hanyar annabi ka biyo ta ba ce ma zai yi nima akan hanyar annabin nake amma ka duba ka gani gaske ne domin ai shedan ba zai zo maka da hanyar da ya san ba za ka yadda ba zai zo maka da hanyar da zai rude ka ne sai mu ma ɗan annabin ne muhammadawan to duba a gani da kyau muhammadin ake bi sallallahu alaihi wasallama ko kuma mm an fake ne da wannan sai aka yi wata hanyar daban domin akwai masu da'awar cewa suna kan hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi amma kuma a ƙarshe sai ka ga ba hanyar suke bi ba wata hanyar suke so da sunan annabin sallallahu alaihi wasallama ake fakewa domin a kawar da kai gabarinta ka bi wata daban sai ka je sai ka ga cewa ashe ba hanyar annabi wani abin daban ake ba irin wadda annabin ya ce ai ba ba irin wadda annabin sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to anan daga nan zaka ce a wannan ba hanyar ba ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine wasilar da in ka bi ma'ana Allah ta hanyar sa ya aiko mana imani da addini in ka bi hanyar sa to zaka samu tawfiki Allah zai shirya da kai zuwa tafarki wanda yake madaidaici ka samu dacewa Allah tabaraka wa ta'ala aya ta gaba thumma qassama ahlad da'wati ila qismaini Allah ta'ala sai ba mu labari waɗanda aka kira ɗin wanda hadisi ya ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane sun rabu gida biyu ɗin nan to sai Allah ya ba mu labarin sakamakon su yanzu an bar duniya an tafi na lahira shine Allah ya ce lil ladina ahsanu lil ladina ahsanu al husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما
yake bayanin mutane za su kasu gida biyu a lahira waɗanda suka je lahira da aiki na kwarai da imani da aiki na gari akwai kuma waɗanda suka je da aka san haka kowane ga yadda zai wayi gari a lahira yadda zai tashi a gaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce lil ladina ahsanu waɗanda suka kyautata yani suka kyautata a'malahum fid dunya bi imtithali al ma'murati wa shinabi al manhiyat suka yi imani suka yi abin da aka umarce su na da'a suka nisanci abin da aka hane su irin waɗannan alhusna Allah zai ba su alhusna shine aljanna zai musu sakayya ahsanu falahum alhusna hal jazaa'u alihsan illa alihsan wanda ya kyautata to kyautatawa ce sakamakon sa to tunda suka kyautata Allah zai kyautata musu da gidan aljanna ma'ana ya ba su gidan aljanna wanda yake shine alhusna sannan kuma banda wannan akwai ma ƙari lillazina ahsanu husna sai ce me wa ziyada kuma akwai ƙari da Allah zai musu ma'ana an ba mutum gidan aljanna kuma akwai ƙari a gidan aljanna akwai ƙari a gidan aljanna malamai suka ce wannan ziyada da ake aka ambata ƙari da Allah zai ba yan gidan aljanna shine an-nazaru ila wajhillahi karim wato duba zuwa ga zatin Allah wanda shine abin da yake mafi kololuwa da Allah zai ba wa yan gidan aljanna shine yayi hijabi su ga Allah subhanahu wataala wannan kuma ya zo a cikin hadisi na suhaiba radiyallahu ta'ala anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan dakhala ahlul jannati aljanna idan aljanna suka shiga aljanna yaqulu ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace aturiduna shay'an azidakum yan aljanna me kuke so na kare in kara muku me kuke so na kare in kara muku mun karanta muna sake nanatawa wanda yake mafi karanci mai rabo a gidan aljanna wanda yafi kowa kadan shine wanda yake da irin wannan duniyar tamu duka Ka- kamar ta misali ta sau goma shine dan kadan ba gwale ba ba ba Kano ba ba Najeriya ba ba Afirka duniya kamar ta ninki goma shine akallu ahlul jannati nasiba ahlul jannati nasiba wanda yake da rabansa shine dan kadan to duniyan nan in ka duba girmanta a ce kana da ita sau goma ai masha Allah ko ba haka ba to amma wanda yake da rabo wanda yake da rabo mai yawa ai ya wuce haka shi a gidan aljanna saboda ai kar ka manta gidan aljanna dawwama ake kuma dawwama kana buƙatar ran gadi ka kewaya ka je can ka je can kar ka manta shekara dubu ɗari nawa za ka yi miliyan nawa Allah ka ɗaya sani so kaga a ce kana da irin duniya ka bar wannan su goma kaga yar kaɗan ce ai saboda za ka kewaye ta wata rana ko ba haka ba Za ka- amma wanda yake da rabo mai yawa kan ai ba magana mafi kankanta saboda haka za a ce me kuke siya ubangiji ai ka ba mu komai ya Allah ka ba mu komai ya ubangiji alam tabyadda wujuhana ka haskaka mana fuskokin mu ya ubangiji alam tudkhilana aljannata wa tanjina min nar ka ba mu aljanna ka kare mu daga wuta ya Allah ai ka ba mu komai sai Allah ya ce a'a zan muku kari fa yakshifu hijab sai yayi hijabi fama ataw shay'an ahabba ilaihim min an-nazar ila Allah ta'ala basu taba jin wani abu na dadi da suka ji farin ciki ba irin su ga zatin Allah tabaraka wa ta'ala sai manzo Allah ya karanta wannan aya lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada ziyada din kenan Allah ya yi musu hijabi shiga zatin Allah wani hadisi Imam Muslim ya rawaito saboda haka yan aljanna mafi kololuwar abin da Allah zai musu na ni'ima shine ya yi hijabi shiga zatin Allah ta'ala wasu malamai suka ce a'a ziyada din bayan wannan akwai ƙari na falala domin Allah ya ambata gurabe da yawa cewa zai yi wa ƙari zai yi ƙarin falala ga yan aljanna a gurabe da yawa cikin alqur'ani ya ce a cikin suratul nisa wa yaziduhum min fadlihi haka a cikin suratul nur shi ma wa yaziduhum min fadlihi haka nan a cikin fatir da kuma ashura liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur ya maimaita a gurabe da yawa zai musu ƙari na falala falala aka ce shine ƙarin lada da ni'imtawa a gidan aljanna ma'ana ƙara ɗaukaka daraja ɗaukaka daraja in gidan aljanna ya ƙara musu lada saboda haka waɗanda suka kyautata aiki suna da alhusna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ala a ranar lahira wala yarhaqu ai baya lillibe wujuhahum fuskokin su qatarun ma'ana baki baya shafar fuskar su wala dhillatin ko kaskanci domin a lahira za a tashi masu laifi da fusaken su bakake kirin shine alamar cewa waɗannan masu laifi ne. waɗannan masu laifi ne. a tashe su fusaken su fuskokin sun yi baki sun yi muni haka za su tashi a lahira don ya nuna cewa su masu laifi ne to 'yan aljanna su a lahira in sun tashi za su tashi fuskokin su cikin kyalkyali da kuma walwala shine faɗin Allah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ba zai lallabe fuskokin su ba qatarun wato baki wato launin baki ba wala dhillatin ko kaskanci za su tashi cikin wato izza da jin daɗi da da da walwala a gobe kiyama shine fa dan Allah fa waqahum Allah sharra zalika al-yawm wa laqahum nadratan wa surura yan aljanna haka za su tashi ma'ana Allah zai tsare su daga sharra zalika al-yawm sharrin wannan rana ma'ana ranar da za a tashi a wani wajen da ba irin nan duniyar ba daban kowa in ya tashi ya san cewa waje ne daban ba irin nan bane kuma kowa in ya tashi ya san waje ne na fargaba da tashin hankali yadda ma za a fita daga kabari a kama hanyar tafiya a je a tsaya tsaye wanda Allah kaɗai ya san tsayin da za a tsaya sannan abu zango zango zango na hisabi ai kaza ai kaza ai kaza ka san dai wannan rana ko rana ce wadda ta tashin hankali kwarai da gaske Allah yana bayyana yadda take da da- da ban tsoro shi yasa Allah yake cewa tashin kiyamar ma tun kafin a je a tsaya gaban Allah inna zalzalata sa'ati shay'un yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله tashin ma tukun kafin tukuna wannan fa in an tashi ne kafin tukuna ayi tafiyar kafin aje a tsaya kafin ayi kaza ayi kaza ayi kaza akwai tashin hankali a wajen amma duk wanda yake da rabo dan aljanna ne to Allah zai tsare shi daga duk wa- masibu da wahalhalun wannan rana fa waqahumullahu sai ce sharra zalika al-yawm ashe rana akwai me a akwai masifa ba karama ba Allah ya ambaci wannan da sunan sharri Allah ne ya faɗa ka san ko Allah ya ce akwai sharri a wannan rana ma'ana akwai wahala akwai masifa akwai tashin hankali shine sharrin to amma yan aljanna Allah zai ba su kariya daga wannan sharrin shine yace fa waqahum Allah sharra zalika wa laqahum nadratan wa surura kuma zai sanya musu nadra ma'ana haske a fusaken su wa sururan da kuma alama farin ciki za su tashi suna cikin walwala ba tare da damuwa ba domin me za a amintar da su za kuma dama tun kafin su bar duniya an ayi mai an amintar da su domin tun barin duniya mala'iku za su ce da su me innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshir tun za lokacin da za a bar duniya mutum zai fara ganin ainihin makomar mala'iku za su rika masa ce abshir kai bishara kai farin ciki kar ka damu ba ka da damuwa kai dai kan kara bauta wa abshiru bil janna tun daga nan za a ce ana yi ma bishara ai kai dan aljanna Allah ce kun to aljanna nan da Allah ya aje muku ita iya alƙawari to ka sani cewa yau ga ranar tafiya ta zo kaga ai dole kai murna kai farin ciki ai dole kai murna sabanin wanda yake shi kuma zai tafi aka san haka ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha nuzulan min ghafur rahim wato Allah zai musu abin nan kenan tarba ce irin wanda Allah zai musu al-ghafurur rahim saboda haka su wayanda suke masu imani yan aljanna la wala yarhaqu wujuhum qatarun wala dhillatun babu kaskanci a fuskansu babu baki ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun irin waɗannan sune ma'abota gidan aljanna ɗan aljanna ne da za su dawwama a cikinta za su dawwama a cikinta wannan kenan labarin as-su'ada ɗan aljanna Allah ka sanya mu cikin su Allah yake ba mu labarin yadda za su tashi a lahira sai ɗaya aka san aka ce walladina kasabu sayyi'ati waɗannan da suka aikata mummuna a duniya suka yi shirka suka saba wa Allah suka yi tawaye jaza'u sayyi'atin bimithliha Allah yace sakai yadda za a musu na mummuna aikin su kwatan kwacin abin da suka aikata ka duba adalcin ubangiji ba a kara musu in an an aljanna suka aiki na gari sai a ninka musu ko man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in kai aiki na gari a ninka maka goma ila 700 dhaif Allah ya ninka 700 zuwa abin da Allah ya ce amma masu laifi ba ana ninka laifi ba a ninkawa yadda mutum ya yi ɗaya ɗayan za a rubuta masa jaza'u sayyatin bin misliha amma duk da haka a ce mutum ya yi laifin da zai shiga wuta ana rubuta ɗaya ɗaya kaga yayi wa kansa abin nan israfi ka duba da aikin alheri ninka shi aiki goma zuwa ninki ɗari bakwai amma a ji lahira a auna aikin wani a ce na mummunan yarin da ya kyakkyawa kaga aikinsa ya yi muni kwarai dama bai zaɓi hanya abin nan tsira ba bai zaɓi hanyar tsira ba to Allah cikin adalcinsa waɗanda suka aikata laifi jaza'u sayyi'atin bimithliha kwatan kwatan abin da suka yi shi za a yi mai a saka musu da shi ba za a ƙara musu komai ba ba za a ƙara musu komai ba ai jaza'u sayyi'atihim an tujaza sayyi'a wahida bi sayyi'a mithliha la yuzadu 'alayha kama yuzadu al-hasan za ba za a ƙara musu laifi ba dayan da suka yi shi za a rubuta musu wa tarhaquhum dhillah sannan tarsha wa ta'lu anfusahum dhillatun azima a tashin kiyama za a ga cikin kaskanci cikin kaskanci kaskanci ya lullube su malahum min Allah min asib ba su da mataimaki wanda zai ba su kariya kuma bayan Allah a wannan rana domin Allah ya gaya mana ya rana ce yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an babu wani wanda zai taimaki wani domin me wal amru yawma idhin lillah al amru yawma idhin lillah rana al kiyama al'amarin Allah kada yake hukunci ba wani ba babu wanda zai hukunci sai Allah saboda haka ba wa zai ba su agaji da taimako babu shi in Allah ta'ala ya kama su da laifin su ma lahum min Allah min asim ba su da mataimaki daga azabar Allah wanda zai tsamar da su ya kare su daga azabar Allah babu wanda ya isa ka annama ughshiyat wujuhum qita'an min al-layl muzlima kai ka ce ughshiyat ay ghuttiyat ulbisat an lullube fuskokinsu da qita'an min al-layl ma'ana wani yanki na dare duhun dare musliman mai tsananin duhu ma'ana yadda za su tashi a lahira ke cikin tsananin duhu a fuskarsu kai ka ce wani yanki ne na dare mai duhu wanda in ka daga hannun tafin hannun ka baka gani ulaika ashabun nari hum fiha khalidun irin waɗannan masu laifi kasabu sayyi'a da suka aikata mummuna to ƴan wuta ne inji Allah ta'ala ashabun nari hum fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikin ta za su dawwama a cikin ta Allah ta'ala ya bamu labarin wannan uh, zango na tashin alkiyama inda za a tsaya a gaban Allah wasu fusake suna haske kamar wacce ayar da muka karanta da kuma ayoyi da dama ma da Allah yake bayani da yace wujuhun yawma idin musfira dhahikatun mustabshira a ranar alkiyama ka duba dai ranar da Allah yace wa qahumullahu sharra zalika al-yawm ranar da ake cikin bala'i da sharri amma suha fuskokin suna cikin haske dhahikatun mustabshira suna dariya suna murmushi kuma suna mi yin bishara cewa mu ba ai alhamdulillah kamar mutum ne ya zo ya ga sakamakon sa na jaraba a duniya ya zai ai zai ta gaya mutane a ai an fita da one one ko an fita da kaza da kaza yana yana so kowa ya san cewa shi ba yayi nasara to shine Allah yake ba mu labari fa amma man utiya kitabu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufa saboda me yayi nasara dole fuskar sa ta yi murmushi mana tunda yayi nasara yayi nasara ashe akwai waɗanda a cikin wannan halin da za a tashi su kan Allah zai tsare su su tashi cikin walwala musfira fuskokin suna cikin haske dha'ikatun mustabshira suna dariya suna wa junan su bishara barka barka alhamdulillah wujuhun amma dayan fa yace wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara wasu fuskokin kuma wato baki ya lullube su ghabara wato baki ya lullube su tarhaquha qatara sannan ƙarin duhuwa da dahiya shine masifa ta lullube su wato sun ga halaka kenan su suna cikin damuwa ulaika humul kafaratul fajr waɗanda za su tashi fuskoshin baki kirin suna cikin damuwa su ne kafirai fajirai haka Allah ya faɗa wani wajen wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wujuhun yawma idin basira wasu fuskokin nazira suna da haske wasu kuma basira suna a kuntume cikin damuwa hankalinsu a tashi tadunnu an yuf'ala biha sun san cewa za a yi musu hukuma ne sun san makomarsu to haka za a tashi yau mata biyar wujuhun wa taswaddu wujuhun amma ba abin da ke haifar da wannan shine aiki kowa abin da yayi shine lambarsa shi yasa aka ce an tashi a lahira baka bukatar kai tambaya idan kama zai nuna maka zaka ga kowa ka san kowa matsayinsa duk wanda aka gani ai za a gane ba sai an faɗa to wannan yana fusi yana dariya yana abin ai ka san ya tsira wannan ko yana cikin duhuwa da tashin hankali da ai ka san ya shiga masifa kuma kowa aikinsa zai gani a lokacin to sai Allah tabaraka wataala yake bayanin ɗaya bangaren sune nau'in da za a tashe su cikin wato fajirai kafirai mushrikai sai Allah ya tsaye da su da su da ababan da suke bautawa domin a yi musu tambaya ana bayanin wannan wato yanayi da za a tsaye da waɗannan mushrikai Allah ya tsaye da su domin ya tambaye su da su da abin da suke bautawa da domin a yi hukunci tsakaninsu Allah ta'ala ce wa yau mana shiru wa yau mana shiruhun jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fa zayyana bainahum wa qala shurakaukum ma kuntum iyyana تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin mushrikai yadda za a tashe su da su da ababan da suke bautawa kuma Allah ta'ala ya yi musu tambaya an jumlace bayani a baya sannan yanzu kuma za a sake ba mu sura na yadda ma'ana hoton yadda za a tashi mushrikai da waɗanda suke bautawa na gumakan domin Allah ya yi musu tambayoyi shine Allah ta'ala ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an a ranar da zamu tashe su baki daya jami'an ma'ana baki ɗayansu ai ka ambata musu wadkur ya muhammad da kilal fariqain alladhina ahsanu walladhina kasabu sayyi'at a bada labari ga dukkan wato bangarorin guda biyu su ji labari na abin da zai kasance dangane da waɗanda suka tafi suna mushrikai suna hada Allah da wani a cikin bauta Allah zai tashe su baki daya a ranar alkiyama kenan yace jami'an baki daya jami'an yana nufin kowa da kowa babu wanda zai ainihin sulale ya fake a wannan rana yace ba zai je ya tsaya a wannan fili ba babu shi yawma idhin yattabi'una da'iya la iwaja lahum wa khashat al-aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa babu wanda zai ya sulale ya zame ya ce bari ya wani waje kowa waje ɗaya zai je inda aka yi kiran nan nan za a je a tsaya baki ɗaya wa hasharnahum falam nughadir minhu ahada babu wanda za a bari a baya kowa sai ya je ya tsaya duk wanda ya taka kafar sanan sai ya ta sai ya je sai ya tsaya a gaban Allah sannan Allah ya tsaye da su ya ce thumma naqulu alladhina ashraku sannan sai Allah ya ce da waɗanda suka aikata shirka makanakum ku tsaya nan inda kuke ai ilzamu makana ku tsaya nan gurin mana ayyana musu guri a ce ku tsaya ku da wanda kuke bautawa ku tsaya nan antum mashuraka ku da waɗanda kuke bautawa da abokan tarayyar ta mana sai a tsaye da su baki ɗaya a waje ɗaya domin me a yi tambaya tsakaninsu da waɗanda suke bautawa ababen shirkar da kuma su ababen shirka antum mashuraka ku da waɗanda kuke bauta ai ma'buda ce ku allati kuntum ta'budunaha min dunillah abin da kuke bauta kuma bayan Allah dan a muku tambaya fa zayyana bainahum sai a raba tsakanin su ai farraqna bainal mushrikeen wal shuraka a ce ko ku tsaya anan ko ku tsaya anan a raba tsakanin masu shirkar da ababen da suke bauta kuma bayan Allah sannan sai a musu tambaya fa zayyana bainahum Allah ya tambaye su su waɗanda ake bauta ku da aka ce an bauta muku ko da aka bauta muku ko ka ce su bauta muku sai a yi musu tambaya ko kuka ce a bauta muku وقال شركاؤهم waɗanda aka bauta wa su wayannan gumaka sai su ƙaryata waɗannan waɗanda suka yi shirka da su ce ma kuntum iyana ta'budun ya ubangiji mu ba mu san su ba ba mu suke bautawa ba mu san da labarin su ba ba mu muka ce ba sannan ba mu da labarin sun yi ma saboda haka mu dai ba mu suke bautawa ba domin ai ba mu muka ce musu ba ko ba su shawarce mu ba su ba mu labari ba wataƙila yau ma muka san cewa sun bauta mana tunda ai gumaka ne tunda ai wasu ma sani ibnu kathir yace an karu ibadatahum sun ce su basu sun yi inkari wa tabarrahu min ce wallahi ba mu ba su ba mu sani shi ne shine Allah ta'ala yace kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim zidda za su zama ma kishiyar su ne su ce ma Allah ya isa daukai mana wannan kala mana ƙarya ba mu sani ba kun kaga mana ƙarya kun ce wai mu ai ba mu sani ba saboda haka mu ba mu yadda da abin da kuke faɗa sun zama diddan wato kishiyoyinsu ma suna musu adawa suna cewa ba mu yadda ba shine Allah ya ce tabarra alladhina tabi'u min alladhina tabau wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al-asbab ma'ana duk abin da ya hada su a duniya ya sababi yanzu babu shi ya ya ya ya tarwasa kuma shine fadin Allah cikin suratul aqab wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun bas sani ba ma ha to gunki shi yasa ana bauta mar ko wani kabari ya san ana bauta masa shi bai sani ba wanda bai ce a yi masa ba bai sani ba sai ma an je lahira ne zai ji labari wa hum an du'a'im ghafilun ba san ana bauta masa ba wa idha hushira nasu aka tashi mutane a gobe kiyama aka tambaye su shine wannan tambayar a haula iyyakum kanu ya'budun su wannan su ko suke bauta ga wayannan sun ce suna bauta muku haka ne me za su ce subhanaka ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ba mu san da labarin ba balkanu ya buduna aljin shaidanu ne suka dora su a wannan hanya saboda haka mu ba mu da labari ba mu muka ce su yi ba ba mu san labarin ba wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin suna karyata suna cewa wallahi ba mu sani ba ba mu muka ce ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum Allah ya isa mai shaida tsakaninmu da ku in kunna an ibadatikum laghafilin cewa wallahi mu mun ma gafara gabarin sanin halin da kuke ba mu san kuna bauta ba ya Allah ba mu sani ba ba mu sani ba hunalika a wannan lokaci ne ai fi zalikal mawqif a wannan lokacin da za a yi baran baran wannan ce ba mai sani ba wannan ce ba kowa ya ya kaurace a kowa tablu kullu nafsin ma aslafat anan ne za a jarrabi kowane rai da abin da ya aikata ma'ana kowa za a fito masa da abin da yayi a wannan ranar tubla السرائر يوم تبلى السرائر أرانا شيء za a yunabba al-insanu min dhanbi ma qaddama wa akhar za a fito da abinda mutane suka aikata kowa ya gani wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshuran iqra kitabak ma'ana shine ma'ana tablu kullu nafsin mimma aslafat duk abinda mutum yayi za a bujiro masa da shi domin a jarrabe shi a kansa me jarrabar shine abin da aka gaya wayannan a ce bar kayi kaza kayi kaza kayi kaza ga littafi na an rubuta amma ƙarya to shine jarrabawar da za yi hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat kenan yanzu ba magana ma ake ta waɗancan da ake magana sun yi shirka a rika tambayar waɗanda suka bautawa wannan ko an gama da labarin su wannan an gama saboda mai sun bar rantsin ce ba da labari saboda haka su ga falalu ne ga barin ma yanzu magana ake ta kowa da kowa kullu nafsin kowane a wannan rana za a jarrabe ka me jarrabawar shine a baje ma littafin ka a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka shine Allah ya ya ya ya tsaya tsakaninka da shi babu littafinka a ranar alkiyama a lissafo maka abin da ka aikata a ce me zaka ce mala'ikunmu da suka maka wakilta sun yi rubutu ga abin da aka rubuta akwai abin da baka yi ba a cikin wannan ko babu wanda zai musa ya san duk yayi abin da aka lissafa kuma ranar ne zai sha mamaki ya ga cewa me mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa komai an rubuta yayi mamaki ba abin da aka bari ne wanda mutum yayi a duniya sai da aka rubuce shine hunalika tablu kullu nafsin ma aslafa duk abin da kai sai an me an tono shi tubula zara'i kowa ya gani ko ka gani kai da kanka saboda haka babu abin da zaka ce kai ka aikata kuma an rubuta kuma gashi nan ka tsaya gaban Allah dan ka bada amsa waruddu ila Allah maulamul haq a ranar ne za a mayar da bayi baki daya zuwa ga Allah wanda shine maulan su na gaskiya shine ubangijin su na gaskiya shine majibin sun al'amarin su na gaskiya duk abin da suka rike kuma bayan Allah wanda ba Allah ba sun yi watsi da shi saboda ba zai amfana da su komai ba a ranar ba zai amfani su komai ba Allah shine wanda yake maulal haq ubangiji na gaskiya majibancin bayi wanda duk wanda ya rike Allah to shine zai samu tsira da mafaka a wannan ranar amma duk wanda ya rike wani Allah to a ranar za a ce kowa ya je ya rike wanda yake yake bauta kuma bayan Allah wanda ya jibunta yana ganin shi zai taimake shi a yau to je wajensa kuma kowa in ya duba ba wajen wajen wa zaka shi ma wanda zaka wajen nashi kanshi yake saboda haka waruddu ila Allah maulahumul haq amma yadda bayi baki ɗaya zuwa ga ubangijinsu na gaskiya wa dhalla anhum ma kanu yaftarun wadanda suke kagawa Allah ƙarya suke cewa yana da kishiyoyi ko akwai waɗanda za su taimake su a lahira kuma bayan Allah a ranar za su tabe dhalla anhum abin da suke da'awa ko suke ji ko suke zato zai tabe za su tabe gabarin su to ba za su same shi ba in an je lahira duk wanda za su laluba ba za su san da kowa ba kowa yana ta kansa ta kansa wa za su rika saboda haka wa zalla anhum ma kanu yaftarun ai ma kanu yad'una abin da suke da'awa na riƙan wani Allah matsayin abin bauta ko mai ceto ko mai kaza ko mai kaza a ranar duk wanda suka waiga aka ce kowa ya je ya riki wanda zai cece shi ba wanda zai cece ka a ranar mulki na Allah ne shi kadai in za a yi ceto kuma sai wanda Allah ya bada izini sai wanda ya ga dama za a ceta saboda haka ka saki kowa ka riki Allah shi kadai shine majibanci na bayi shi kadai zai baka tsira ka bi hanyar Annabi Muhammad sallallahu ita kadai ita ce hanyar da za ta kai ka zuwa ga tsira gobe kiyama ka kyale duk wata hanyar da ba ita ba muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tsare mu daga dukkan wata hanya da ba ita ba Allah ya tabbatar da mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ya raya mu karɓar rayukan muna kan hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu daga dukkan wata bid'a da bata Allah ya tabbatar da mu akan as-siratul mustaqim Allah ya aminta da mu ya mu zaman lafiya a kasar mu Allah ya ba mu yalwa arziki ya mana albarka a ciki Allah ya karba ayyukan mu ya fi kurakuran mu dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana dukkan abin da muke tsoro Allah ya tsare mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin